الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na masudu a da'awati wal irshad a nan anguwar site dipte a niyame domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na bulogul maram muna fatan abinda za mu faɗi ko da abinda muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna kamar yadda ko da yaushe kun san taken karatunmu shine hayatun bila ilmin hayatun danimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u duk rayuwar da babu ilimi to rayuwa ce mummuna sannan shi kuma ilimin da ba a aiki da shi bai kara ma ma'abocinsa tsoron Allah ba to bata lokaci ne a cikin abin da ba zai amfani mutum ba a ranar tashin alkiyama ashe dole in an yi ilimi sai an yi aiki da shi idan ba manta ba a satin da ya gabata mun yi bayanin cewa za mu shiga a cikin babin rikici ko babin rabon gado wani zai iya cewa don me yasa ma da yake cewa babin rikici to za ka gane rikicin an gane a cikin karatun jayid kafin mu ci gaba kuma mun yi alkawali a farkon karatu za mu gayi nau'ukan tsintuwa bayan mun kare babi na tsintuwa nau'ukan tsintuwa guda hudu nau'ukan tsintuwa guda hudu su ne na farko ma la tattabi'uhu himmatu awsatin nas shine ma'ana abunda mutum matakaici baya damuwa don saboda ya yadda shi an gane da ku wannan hukuncinsa shine babu laihi in ka tsinte sa kai amfani da shi kai tsaye dalilin wannan shi kuma shine hadisin da muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dan dabino a kasa sai ce ba dan a ce na sadaka bane tsoron na sadaka bane aka yadda da na dauka na ci an gane da kyau ko sai nuna ashe abinda bai taka kara ya karya ba idan ka tsince sa ya halatta kai amfani da shi kai tsaye ba tare da ka tsaya shela ba sai in dai ba kaga wanda ya yadda abun ba gashi ka gan shi wannan kuma ana bada misali na kuɗi idan muka zo a bangaren mu sai mu ce kawar misalin dala ashirin yanzu da allah da mutum ya yi da dala ashirin inda ya matsakaici ne zai tsaya neman ashirin kin ba zai tsaya neman ta ba kenan ashirin don kaɗin takana ya kasa aljihu to shi kafa shi wannan alamarin shi ake ce ma a mai da suna malaman fiqh suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da shari'a ba ta kayyade ba to za a kayyade sa da al'ada a al'adance wa'anne irin kuɗi ne in mutum matsakaici yadda zai shiga tashin hankali yanzu matsakaicin mutum da yadda shikka yana shiga tashin hankali a da haka in ka tsinci jikka baka buƙatar sai kayi shela an gane ku amma in babu alaman babu samatan mai abun amma yanzu misali nan cikin masallaci kai tsintuwar jikka ana zamne an gane ku a nan za a yi shela tunda an san ne mai abin yana nan wurin bai tafi ba to wannan shine kenan nau'in tsuntuwa ta biyu shine a dallatu ma tamna'u nafsaha min al sibai shine bacewar dabbar da tana iya kare kanta daga daga dabbobi wanda za su iya halaka ta kawar misalin zaki kawar misalin raƙumi ga raƙumi kura ba ta iya cin raƙumi kawar misalin saniya ita ma haka saniya ta hi ƙarfin kura domin kura mafi yawanci abinda take ci shine wanda wanda bai kai ta girma ba to kamar irin wa'annan dabbobin su baya halatta ma tsintuwarsu in ka gansu za ka kyale su kawar misalin tsuntsaye kaga kurciya ka ce ka waccan kurciya anya ba ta bace bane sai ka halbe ta idan Allah ya mutum zai gane kurciya ta bace tantabara ana gane ta bace a to kun ga wannan ba a tsintuwarsu kamar irin kaji ga su wannan duka abu ne masu hira wanda suna iya tahiya suna iya tahiya mai nisa ba a tsintuwarsu suna iya su tsere ma wani abu da zai iya cutar da su amma irin su akuya su wannan ana iya kama su don kura tana iya cinye su nau'i na uku shine a luktatul haram shine tsintuwa a harami harami na makka da madina shi wannan hukuncinsa shine in ka tsinta to dole shela za ka yi ko shekara nawa abin yake ga hannunka baya halatta ka cisa ko ka tsinta ka yi shela ba za ka ci ba ko kuma kana ganin sa ka kyale sa ka tahiyarsa ka tahiyarka shi bayan da za a yi ka cisa in ka rasa mai shi sai dai ka kai shi a me yake da suna a baitul mal a wajen hukumomi su suna iya su yi amfani da shi don amfanin al'umma sai tsintuwa ta ƙarshe shine ma tattabi'uhu himmatu awsatin nas shine abinda in mutum ya dashe yana shiga damuwa misali mutum ya yadda jaka 20 kaga jaka 20 kudi ne masu yawa musamman wannan zamanin ko kaga irin su irin su za a yi shela ko jaka 100 misali wannan shine kenan a takaice nau'ukan tsintuwa guda nawa guda hudu wallahu ta'ala a'lam za mu shiga babul fara'id babi mai bayani akan al-fara'id al-fara'id a lafazi guda a hausance ana cewa me yake da suna kaso na gado a shari'a idan aka ce al-fara'id ko kuma ilmul fara'id هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث shi ilimin rab shi ilimin gado shine ilimin da ta hanyar sa ake sanin wake gado waye baya gado sannan kuma menene kasan kowanne magadi huwa ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru ma li kulli warithin ilimin raban gado yana da falala sosai mafi girman falalarsa kasancewarsa Allah da kansa shi ya ɗauki nauyin rabasa da wannan ne ilimin gado yake banci wasu sauran ibadu sallah Allah ya ce dai a yi sallah amma alkur'ani kashi inda Allah ya ce ga yadda za ku yi sallah alkur'ani ya yi bayanin gaba ɗayan da za ka yi sallah daga farko har ƙarshe sai dai wasu gaɓoɓi na sallah amma shi kuma rabon gado Allah da kansa ya raba sa gaba ɗai an gane da kyau ko shine muhimmancin rabon gado ya zo a hadisi wanda yake shahararre wasu malamai suna ganin marfu suna ganin meke da suna wani kauli na ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id ku koyi ilimin raban gado fa innahu awwalu ilmun ilmun yuqbadu domin shine farkon ilimin da za a daukewa a cikin mutane cikin ilimin addini farkon ilimin da za a fara wahalarsa shine ilimin rabon gado farko ilimin da za a fara mantawa shine ilimin rabon gado don saboda wahalar da ke tattare da shi da haka ba kowane malami bane zai maka bayanin rabon gado ilimi na rabon gado ilimi ne wanda yake bukatar yawan mumarasa da za ka yi shekara biyu kana koyan ilimin rabon gado da za ka yi wata biyu ba ka yi amfani da wannan ilimin ba to in ka bincika sai ka samu matsala to in an samu shekara ma wannan za ka zama to kawai ma ba kai karatun ba kenan shi na bukatar ne tatbiki lokaci zuwa lokaci wannan shi ne kenan za mu zo a hadisi na farko da malam ya kawo malai cewa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karɓo daga ibnu abbas allah ya dada su shi da ma'aikinsa qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce alhiqul fara'id bi ahliha kusadar da gado ga ma'abotansa kusadar da rabon gado ga ma'abotansa fama baqiya abunda yayi saura fa huwa li aula rajulin dakar to shi na namiji ne mafi kusanci shine li aula rajulin rajulin dakar to abunda yayi saura na namiji ne mafi kusanci ko kuma mafi dacewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana bayani ne akan aqsamul mirath kashe-kashen gado ko kuma kashe-kashen magada an gane da kyau ko magada kala uku ne na farko akwai ashabul furudi su ne magadan da suke da kaso kayyadadde kawar misalin uwa kawar misalin ɗiya tana daga cikin ashabul furud suna da rabo kayyadadde mafi yawancinsu a cikin mata ne ana samun uba an gane da kyau ko a wani lokaci da mai yake da suna da da 'yan uwan ma'aifiya su ma suna shiga wani lokaci amma mafi yawancin cikin mata ne su ne ashabul furud su kowanne ya son kasonsa na biyu su ne al'asaba su ne mallaisa lahum miqdarun muhaddadun shar'an su ne wanda shari'a bata kayyade ga abin da za a ba su ba a'a gadon za a raba abin da ya saura sai a muka musu bil misali yattadhi al maqal mutum ne ya mutu ya bar mata da ma'aifi da ɗa guda an gane da kyau ko yanzu idan aka tashi rabon gadon nan za a hudda ma mata kasanta domin tana daga cikin ashabul furud sai a hudda ma uba kasan shi yana daga cikin ashabul furud a wannan matsalar yanzu abin da ya saura shi ɗa ba a cewa ga kasanka a abin da ya saura shi za a mi shi za a kwashe a muka masa ya zamanto asib an gane da kyau ko su ne su ne al'asaba su ba su da kaso na musamman abin da ya saura shi ne za a muka musu gaba ɗaya jayyid sai kaso na uku su ne a zaul arham su ne ma'ana 'yan zumunci su wa'annan su ne wanda asali ba sa daga cikin magada sai in mutum ya mutu an rasa wanda zai gadansa ne daga cikin magadansa na asali sai a bashi an gane da kyau ko kawar misalin dan uwan ma'aifiya kai ne ka rasu baka da kowa a cikin dangi sai dan uwan ma'aifiyarka to wannan lokacin dan uwan ma'aifiyanka zai gado kai ne ka rasu an gane da kyau ko ka bar mutane guda biyu danka da kuma mi da kuma dan uwan ma'aifiyarka dan uwan ma'aifiya zai samu gado ba zai samu ba dan asali baya daga cikin mi ba daga cikin magana su ‘yan kala ne sai an rasa kowa sannan sannan su sai a jawo su to su ne zaul arham za mu ga mas'alar su a nan gaba an gane da kyau ko kinan ku sadar da gado ku sadar da kason gado ga ma'abotansa abin da ya saura na namiji ne mafi kusanci ma'ana in ɗa ne in uba ne ko ƙane ko abin da ya kama da haka sai hadisi na gaba ne yake cewa wa an usama tabni zaidin an karɓo daga usama ɗan zaid رضي الله عنهما ألا يدرس ششي دماء فينسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن ألا ياتي لا يرث المسلم الكافر مسلمي بايا قادا كاهولي ولا يرث الكافر المسلم haka kuma kahuri baya gadan musulmi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin mu yi nabin sai mu yi bayani wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amru Allah ya da su shi da ma'aikinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yatawarathu ahlu millataini ba sa gadon juna wanda suke akan addini mabambanta rawahu ahmad wal arba'a marawaita guda hudu suka rawaito sa da ahmad إلا الترمذي سيدي الترمذي وأخرجه الحاكم إمام الحاكم ياهو تدشي بلفظ أسامة دلفزنا أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ هككما النسائي رويت wannan hadisin daga Usama da wannan lafazin wannan hadisan guda biyu ma'anan su guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kahuri baya gadan musulmi musulmi baya gadan me kahuri in kai kaya in kai kana ganin akwai wasu wanda ba kahurai ba amma kun ba musulmai bane kun sa akwai masu wannan ra'ayin ku suna ganin akwai wanda su ba kahurai bane kuma su ba musulmai bane to su wane ne wayannan a su ku ga mini su waye wayannan na'am an yago daga musulmi sai ka munafukai a ƙarshe cikin wani cikin wani fanni za a sa su a cikin kahurai za a sa su an gane ko kenan jumlatan za a ce musulmi in ma musulmi in ma kahuri an gane ko in ma shakiran wa in ma kafura ash-shakir huwa al-muslim wal kafir ma ada zalika an gane ko yayi amma in an zo tafsili sai a ce kahuran ma sun sha bamban akwai munafukai akwai ahlul kitabi an gane da kyau ku akwai zindikai an gane da kyau ku to wannan shine yake suna bin talaya wannan hadisin yana bayani akan mawani'ul irfi abubuwan da suke hana gado daga cikin abubuwan da suke hana gado shine me shine bambancin bambancin addini kan mu ce bambancin musulunci muka ce bambancin musulunci kenan duk musulmai ne ko bambancin addini a gaba za mu zanu abubuwan da suke hana a meke da suna cin gado an gane da kyau ko za mu gansu sai mu zano su a lokaci guda nan akwai wata matsala da muke so mu tattauna musulmi ne wani kirista ne yake so ya musulunta amma sai shi labarin an ce in ya musulunta ubansa ya mutu a matsayin kirista ba zai gade sa ba sai ce to inda ya haka ne in shiga musulunci kuma a hana mini dukiya ta ubana to ba zan shiga musulunci ba ya kuke ganin yanzu idan yake ba zai shiga ba don wannan illar ana iya ce masa zai yi gadon ko kuma a haka za a ce masa dai haka dai in kana so ka musulunta in kana so tsaya ka horinka in dai ka musulunta ba za ka ci gadon ubanka ba mun sai in baro ta su haka ne za su haɗu dai tsaye tsaye babu wata balaga da wata hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana haka manzo Allah yake yi ku bani amsa haka za a ce mishi to zamna kafircinka in dai ka musulunta ba za ka yi gadon ubanka ba haka za a ce mishi in dai har an san da wannan zai iya tasiri akan kin musuluntarsa abinda za a ce masa shine zai gade sa sai ya shiga musuluncin wannan shi ake ci malaman makasir suke cewa idza ta'arada dararani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima an gane ko cututtuka guda biyu ne suka haɗu an gane matsaloli guda biyu suka haɗu guda tahi guda girma to sai a yi ƙaramar sai a kauce ma babbar yanzu mu zo musulmi ko ya musulunta ya ci gadon ubansa alhali kuma haramun ne ya ƙi musulunta ya zauna a cikin kahurci an gane ko wace cutarwa ta higirma a yirshin musuluncin yanzu da zai musulunta kuma ya ci gadon ubansa alal akalla mi zamu cewa yayi zunubi an gane ko amma shi kuma ya daina wancan fa a matsayin me yake a matsayin kahuri ku rike wannan ka'idar da kyawu idza ta'arada dararani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima za a kiyaye babbar sai a yi karamar an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid mu je hadisi na gaba a takaice dai musulmi baya gadan kahuri kahuri baya gadan musulmi a hadisi na gaba mala yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga ibn mas'ud Allah ya dada shi fi bintin wa bint ibnin dangane da ɗiya da kuma ɗiyar ɗa wa uktin da kuma ‘yar uwa kadar nabi sallallahu alaihi wasallam libnati an nisfu manzan Allah ya hukunta akan cewa ɗiya tana da rabi wa libnati libni as-sudus ita kuma jikanya ma'ana ɗiyar ɗa tana da ɗai cikin shidda takmilata sulusaini cikon biyu cikin uku wa ma baqiya abun da ya saura falil ukhti na yar uwa ne rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wannan hadisi yana bayani ne akan wata ka'ida da suke cewa al-akhawatu ma'al banati usbatun al-akhawatu ma'al banati usbatun yan uwa idan suka haɗu da ɗiya to suna kasancewa asaba idan aka raba gadon abin da ya saura gaba ɗaya za a ba su mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar mata guda ɗiyarsa guda jikanyarsa an gane ko jikanya ba kowace iri ke gado ba sai jikanya ta ɓangaren wa ta ɓangaren ɗa banda ɓangaren ɗiya an gane da kyau ko jayi aha sai ya bar kuma ƙanwar shi wadda suke uwa ɗai uba ɗai ko kuma uba ɗai idan aka zo rabon gado za a fara da ɗiyar a ba ta rabin gado rabin dukiya an gane ko sai shi kanya ita kuma sai a ba ta ɗai cikin nawa ɗaya cikin shidda yanzu abin da ya saura gaba ɗayan shi za a kwashe a bawa a ba ‘yar uwa a ba ƙanwa an gane da kyau ku waye samun kaso mai tsoka ɗiya sannan wa an yaku sannan wa sannan ƙanwa sannan shi kanya ashe kun gani kenan ƙanwa ta hini ta hini kanya ko ƙanwa ta hini kanya a wannan wurin jayyid a takaice wannan hadisin abin da yake nuna mana kenan sai mu zo a hadisi na gaba yana da kyau mu dangayi matayen da ke gado domin akwai a mai da suna alwarata wanda suke gado akwai alwaratatu minar rijali akwai alwaratatu minan minan nisa'i magada daga cikin maza magada daga cikin mata magada daga cikin mata guda uku ne daga cikin maza guda goma sha biyar cikin mata guda goma cikin maza guda nawa guda goma sha biyar yanzu mu gai na mata a gaba sai mu gai na maza kenan kowa ya saurara duk wanda ya mutu in ke mace ce ki diba wani matsayi ke gare ki in ba ki cikin wannan goman ki koma ki ta hamma an gane ko sai in kun babu kowa wannan kuma sai ki shigo a cikin yan kala ta farko ita ce al'ummu ma'aifiya tana daga cikin magana na biyu ummul ummi an gane da kyau ko ita ce kaka an gane ko sai ta uku ummul abi kaka ta bangaren uwa ta bangaren uwa sannan sai albintu ya bintul binti an gane ko jikanya idan aka zo jikanya ana cewa wa in nazala wa in nazalat ma'ana koda ku jikanya ta goma ce ko ta goma sha nawa ce kaka ita ma haka koda wa in'alat koda ta goma sha nawa ce nawa muka faɗi biyar ta sai mu zo al'uktu shaqiqa kanwa wadda take uwa ɗai uba ɗai sai al'uktu li'abbi kanwa wadda take uba guda akwai li'ummi ba ta ciki an gane da kyau ko jayyid sai mu zo a me yake da suna azzaujatu ko kuma azzaujatu mata tana daga cikin magada aha sai ta tara shine mai yake da suna almu'tiqa ita ce wadda ta yantar an gane ko to wace ce bamu zano ba kuma ha ban ji ba ina ji wajen kilgon ne muka kuskure amma goma ne wajen kilgon ne muka kuskure mu sake kilgo a a bintu bintu libni mun sa mun sa jikanya ai ko mun sa jikanya mun sa jikanya a a sake ko to mu je mu faro daga wanda suka hi rabo mai tsoka to albintu ya bintul bintu libni jikanya sai al'ummu uwa sai ummul ummi kaka ta wajen uwa ummu al'abi kaka ta wajen mi ta wajen uba ta sai al'uktu shaƙiƙa kanwa uwa ɗai uba ɗai ‘yar uwa al'uktu li'abbi ta wajen uba aha sai azzauja mata sai al al-mu'tika wadda ta yantar da wata baiwa to ina guda ta shige a subhanallah a akwai guda ba zanu ba na'am a bintul ibni ko bintul ibni to diyar diya ita ce ba a zanu ba to mu je da dago ne in ma ba ku ji wata batu akwai ta goma jayyid wa an imran bin husayn wannan su ne magada daga cikin mata kinan kun ga tanti tanti ba su cike ko wannan su ne kenan wa an imran bin husayn daga imran dan husayn radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace inna ibni inna ibna ibni mata dan dana ya rasu mana jika na ya rasu famali min miratihi mi ke gare ni a cikin gadonsa faƙala sai ce laka sudusu kana da ɗai cikin nawa shida falamma walla lokacin da mutumin ya bada baya da ahu sai manzo Allah ya kira sa faƙala sai ce laka sudusun akhar kana da wani sudusi na daban falamma walla lokacin da ya bada baya da ahu ya kira sa faƙala sai ce inna sudasal akhara tu'matun shi sudusin guda ƙari ne ciyarwa ce ma'ana ƙari ne a kan rabonka na asali ma'ana ciyarwa ce kamar ana nuhin abin da ya saura ne za a ƙara mishi na sudusin rawahu ahmad ahmad ya rito wannan hadisin wal arba da marawaita guda hudu wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi inganta sa wa huwa min riwayati al-hasan al-basri wannan hadisin daga riwaya ce ta al-hasan al-basri an imran daga imran wa qila anti innahu lam yasma' minhu bai shi daga gare sa ba zai a ƙarshe dai hadisi ne wanda yake hasan abinda wannan hadisi yake bayani kaka yana daga cikin mi magada maza kuma rabonsa shine mi as-sudus ɗai cikin shidda an gane ko amma da sharadi in uba na raye kaka yana da wuri baya da wuri an gane ko akwai ka'ida suke cewa man adla bi wasita hajabathu tilkal wasita duk wanda yake gado dalilin wani to in wannan mutumin yana raye to ba zai ci gado ba jika dalilin waye yake gado dalilin ubansa ko to in uban na raye jika baya da wuri shine abin da ake nufi jayyid anan muna iya mu gayi alwarithuna min rijal ko mu je gaba sai mu gaye su masu gado daga cikin maza wa an ibn buraida daga ibn buraida an abihi daga ma'aifinsa radiyallahu anhu ma Allah ya dada su annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah ja'ala lil jaddati as-sudusa manzon Allah ya sanya makaka mace sudusi dai cikin shidda idan lam yakun dunaha ummun idan idan babu a tsakaninta uwa ma'ana idan uwa ba ta raye kina haka mace kaka ita ba ta gado sai in ba ne sai in ba diyarta man adla bi wasita hajabathu tilka alwasita rawahu abu daud wan nasa'i was sahaha ibn khuzaimah wa ibn al-jarud wa qawahu ibn adi al-imam ibn adi ya karfafa wannan me yake da suna wannan hadisin eh dukkanin wanda ke gado dukkanin wanda ke gado in dai dalilin mace ce baya gado an gane ko sai an rasa magada na asali sai mutane guda biyu na harko ita ce kaka ta wajen uwa ta ci gado dalilin wa dalilin diyarta an gane ko mana duk wanda zai ci gado a musulunci dalilin namiji ne zai ci gado ba dalilin mace ba sai mutane guda biyu an gane ko ban sani ba yalla wannan ita ce ka'idar da su ma 'yan sarki suka ɗauka ɗan mace yana sarauta a sai an yi cuku-cuku ko wannan shi ne ɗan mace baya sarauta kenan ita ma sarautar gado ce kenan ita ma an raba ta an sata a cikin gado to haka musulunci in dai kai ɗan mace ne baka gado an gane ko wannan dan musulunci nuna mana ƙarihin alaƙar me uba ma'ana abun nan da uwaye suke lalatawa dan uba baka taba ji an ce dan uwa ba sai dai dan uba wai hatta akwai wani ciwo in ya hito mutum sai a ce mishi dan uba shine ma'ana kana da dan dan yatsan kana ciwo wani dan abu ya hito sai a dan uba ne ya hito mishi to ina dan uwa alhali kuma dan uban ya himi ya yi muhimmanci to kun san me me sha wannan aka rena dan uba dalilin uwaye mata suke sa wannan kiyayya amma ba haka ba shi namiji dan me zai sa kiyayya domin duk diyan shi ne amma mace za ta nuna ai ku ne diyana wancan ba diyana ba ne diyan ubanku ne an gane ko to wannan shine kenan mutane biyu ne ke gado dalilin uwarsu shine na farko mai yake da suna aljadda ko kaka ta wajen uwa na biyu su ne auladul ummi ma'al ummi an gane ko kunga su a musulunce ma auladul ummi ake ce musu diyan uwa an gane ko ma'ana wanda kuke kannanka wanda kuke uwa ɗai suna iya su yi gadonka in ba magada sai ma'aihiyarka to a nan za su yi gadonka tare da wa tare da ma'aihiyar jayyid mu je a gaba wa anil miqdam bin ma'adi karib an karbo daga miqdam dan ma'adi karib radiyallahu anhu Allah ya da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al khalu warithu man la waritha la shi al khal al khal shine dan uwan ma'aihi dan uwan ma'aihiya ko an gane ku shine al khalu uncle maternel ko ko tonton maternel dan uwan ma'aifiya kenan baya gado sai manzo Allah ya ce magadin wanda baya da mai gadon sa ne sai in ka rasa magadin ka ne sannan shi zai mi zai gadon ka dan mi dan saboda bangaren uwa ne alakar ku da shi ta mi take an gane ko wannan hadisin shine dalili akan cewa ashe idan aka rasa asalin magada to wanda ba su gado kuma akwai zumunta da su su ake ce ma mai da suna zurrahimi ma'ana 'yan zumunta in aka rasa mai gado daga cikin magada to su za a ba gadon an gane da kyau ko? jai akwai malaman da suke gani a su ba za a ba su gado ba za a mai da shi a baitul mali amma magana mafi inganci su za a ba domin akwai ka'ida suke cewa almiratu far'un nasabi almirasu far'un nasabi shi gado reshe ne nami na zumunta indai kana da zumunta da mutum to baka hidda tsammanin ne cin gadonsa an gane ko wannan shine kenan jayyid mala yake cewa wa an abi umama tabni sahlin an karbo daga abi umama dan sahal radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala yace kataba umaru ila abi ubaida Umar ya rubuta zuwa ga Abu Ubaida radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa maula malla maula la sune majibintan wanda baya da majibinci wal khalu shi kuma dan uwan ma'aifiya warisu malla warisala magadin wanda baya da magadi ne rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita guda hudu siwa abi dawud banda abi dawud wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisin wa sahahahu ibn hibban al imam ibn hibban ya inganta me yake da suna wannan hadisin wannan hadisin abin da yake nunawa idan mutum ya mutu baya da kowa baya da dangi to gadon na Allah da manzo ne ina kenan za a kai gadon kwasa shi za a kai sama ko a kai wajen kabarin manzon Allah aji ina za a sawa a cikin baitul mal domin Allah da manzo waye majibincinsu majibintan wane ne mumunai kenan za a sa a cikin baitul mali a amfanar da al'umma an gane da kyau ko a nan za mu iya cewa trezor ko trezor ne ake cewa a nan ko kenan a can za a kai in kuma akwai sarki wanda yana ma addini hidima to sai a kai a wajen sarkin don saboda ya amfani da wannan in an san gwamnatin aka kai mata wata hanya ce za a sanya su kuma yalla a canye su tunda su gwamnati suna da ka'ida ta inda kuɗi suke shige musu ba kowace hanya bace kuɗi suka shigo za a sa cikin baitul mal in an san da wannan cuku-cuku kenan sai a ga wasu masu yi ma addini hidima kamar gidan marayu ko kuma wasu kungiya masu kokarin da'awa sai a ba su sa wannan abun a cikin hanyar Allah jayyid yana da kyau mu tattauna asbabul miras abubuwan da suke sa suke sa yin ayi gado akwai almuttafaq alaiha akwai almukhtalaf akwai wanda aka wanda aka ittifaki akan su guda uku ne tajma'uha fi qawlika nunun abin da ke sa kai gado abubuwa guda uku ne a cikin wannan kalimar nunun ba nun baɗa guda nunun wawun nunun kowace nunun da ma'ananta nunun ta farko mai take nihi a an nasabu an gane ko zumunta inda kana da zumunta da mutum to ka samu ɗaya daga cikin dalilai na me na gado na biyu shine wawun micece wawun alwala'u alwala'u an gane ko shine ma'ana in ka yantar da wani wanda ka yantar da shi kin nan to kana da wani yanki in ya mutu in baya da magada kai zaka ci gadansa to nunin ta karshe fa an nikahu aure an gane ko kai aure akwai daraja an gane da ke ko ba zumuntar uwa ba ta uba amma dalilin aure kuma sai kai gado wannan yana nuna albarkar aure wannan shine kenan in babu ɗaya daga cikin wannan to ba za ka yi gado ba wannan shine muttafaq alaiha akwai mukhtalaf daga cikin su shine al-laqit dan da aka tsinta an gane ko in ka tsinci da ba a san uwar shi ba a san ba a san dangi ba a san kowa ba kai ne ka dauke sa har ya girma ya rasu zaka ci garan su ko ba zaka ci ba malamai sun yi sabani akai amma magana wadda take tahi kusa ga kanshin gaskiya shine kai ya kamata kai gadan sa domin kai ka kula da tarbiyyar sa an gane da kyau ko wannan shine kenan daga ciki kuma shine me yake suna baitul mal washin dukiya ta wanda ya baya da kowa ana sa ta a baitul mal ko ba a sa ta a baitul mal wannan kenan su ne kaɗan daga ciki wanda ake shakka a kansu dayit na ƙarshe shi ne mai yake da suna attabanni mai attabanni shi ne kamai da mutum kamai da wani yaro ka ce ɗanka ne to shi kuma wannan magana mafi inganci shi ba za ka yi gadon saboda mai asali attabanni an roshe sa tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin jahiliya suna attabanni wannan dan nawa ne shikenan kuma ya zama naka ba kai ka aihisa ba amma in ka mutu kuma sai ya gaje ka jayyid mu zo a hadisi na gaba maliki cewa wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah yace idastahalla al-mauludu idan jariri ya yi istihlal ma'ana ya yi kuka warisa to zai yi gado an gane da kyau ku idan jariri ya yi kuka zai yi gado kun san a mai yake da suna a idan mutum ya rasu ya bar matarsa tana da juna biyu ba a rabon gado ko? sai in sun so a raba amma za a hudda mishi mi za a hudda ma wannan cikin kaso aufarul haz aufarul haz ko magana mafi inganci shine za a duba wannan matar a kiyasta za ta aihi 'yan tawaye kuma 'yan tawayen maza domin shine mafi yawan abin da ake aihuwa to sai a hudda rabo na 'yan tawaye maza guda biyu sai bayan ta aihu in namiji ta samu sai a bashi kaso guda sauran kason guda sai a ne sai a sake raba shi a sake sabon kasafi an gane ko wannan in sun ce ba za su iya jira ba amma malamai suna ga abin da ya dace a jira shi yahi domin takan iya an huda na rabon guda biyu ta zo ta aihi dojin an gane ko ta zo ta aihi 'yan samari goma sha biyu da kun gani yanzu kuma ciko ya biyo gyartai in ji hausawa yanzu kuma sai an koma daga wanda suka kashe kudinsu daga wanda suka sai motoci duk sun sai da motoci sun biya domin wadda ta aihi dojin an ashe mata rabon guda biyu yanzu rabon guda goma take jira ka san ba kananan kudi bane za za a hudowa to wannan shine mashi yasa malamai suka ce mafi alkhairi a jira an gane da kyau ko wannan al'amari na ciki mutum ya rasu ya bar mace da ciki kuma da magada kuma ya kasance mutum mai kudi ne ba karamin tashi hankali ke da kai a ciki ba don magadan sun iya kutungu da za su yi su kashe jaririn na cikin ciki wannan akwai labarin wani ɗaya daga cikin attajirai na ƙasar saudiya latizo ne bai yi aure ba sai da ya kai kusan shekara 60 da yan kai kusan shekara 70 ku mutum ne mai arziki ma'ana aure na biyu yana da shekara 70 ya ce shi zai ƙara aure na biyu ɗiyan shi suka yi suka yi ƙiya sai ya yi kuma duka ɗiyan nashi ba su wuce uku ba ɗiyan nashi ɗiya uku ke gare shi ga shi da dukiya ya auro budurwa ya kawo a gida matar da 'ya'yan gallaza ma yarinyar suke yi to Allah ya sa yarinya ce mai haƙuri ta yi haƙuri bayan aure da wata biyar sai mijin ya rasu lattizon ya rasu rabon da ita ma sai ta shiga a ciki go to bari mu gani mai yiwa ba za ta shiga ba bayan ta rasu kuma sai gata da ciki ya rasu gata da ciki na wata nawa wata hudu an gane ko tun da lattizo ne baya saurin shiga ko ko ba ku san wannan ka'idar ba ko da yake ba daga nan take ba ko to a barka za cin gashinta zai to da wata biyar samari su ne rana guda shi kenan masha Allah wata na tara kun komo walima da ciki na wata hudu yanzu aka ce to a raba gado ko kuma za ku jira sai an aihu suka ce a bari ha a aihu ashe suna nan suna kis suna makirci na halaka wannan yaron kamin ya zo duniya wannan cikin kamin ya zo duniya suna ta kula da ita da ba su kula da ita yanzu kuma kula ake bata lokacin aihuwa ya zo sai suka yi jinga da ungozoma mai kudin kawai ne a kasar saudiya ce ungozomar abinda aka yi da ita shine idan ta aihu tana aihuwa yaron na zuwa ta murkushe shi ya mutu sai ta ce mata mataccen shi ta aiho shi an gane da kyau ko haka akai ungozoma na kula ana ta abu tun da sahi har dare ta ki aihuwa sai ungozoma ta ce wannan ina ji dole sai an kai likita ta birni an yi hoshi suka sai suka ɗauko mota aka sa ta baya ana cikin mota ana cikin mota tana baya sai aka ji ungozoma tana ihu kai ku tsaya ku tsaya lahiya lahiya ta ce ai ta aihu ni ta aihu ta samu namiji amma kuma ya zo babu rai ma'ana ta cika aikinta tunda ita mai shegon tana shi sai aka ce to shikenan mu komo gida kenan suna a bisa kan hanya ta komowa sai wata babbar mota ta zo ta bankaɗe su da sauri aka kira ambulance ambulance da ta zo ta kwashe su su dai ɗiyan guda uku dukkan su gabaɗin sun sheka sun mutu aka zo unguzuma da mai ciki ita unguzumar rai ga hannun Allah tana ɗokar rai ta ce musu ai ɗan da aka aihuwa sai ta kwashe labari ta ba su kamin ta mutu domin kun san mafi yawanci Allah wata yana taɓo bakin azzalumi kamin ya mutu ya waɗi zaluncin da ya yi akwai wanda in za su mutuwa sai an liƙe ɗaki bayan ta gayi wannan sai ta rasu ana nan kuma wannan matar sai ga ta ta wani yaro ashe tawaye ne cikin cikinta wanda shi ake ce ma kaikai ko ma kan mashekiya an gane da kyau ko ita ma ma'aihiyar ta rasu domin ita ma ta wahala ta rasu yaron ya tashi shi ya ci gadon ma'aihinsa me ya ja wannan gado shi sa nake muku abin da yake da suna babi mai bayani akan rikici duk wani bala'in duniya inda aka ce maka an zo rabon gado to sai ka gan shi sannan mun koma wanda ya kawo ne a cikin mota yake kun san mun samu matsala ta falakin nigeria duka an hana mu yawo to akwai wani daga cikin ɗalibaina da ya kawo ni doktor ne na likita akwai wani labari da bani mai tashin hankali in na je gaba zan baku shi to daga cikin labarin da ya bani ya ce shari'a ce aka zo yi ta magada suna ta rigima suna ta rigima sai mai shari'ar ya ce musu wai ba za ku yi sannu sannu kuna tashi wannan tashi hankalin kuna hana ma ma'aihir ku ta kwanta sai ɗaya daga cikin ɗiyar ta ce gatta kwanta in tana so ina wanda ya tara dukiyar wannan shi ne kenan Allah ya muna rahama malai ke cewa a wannan hadisin dai abin da yake sa jariri ya yi gado in ya zo da ni in ya zo da rai al'imam maliki ke cewa alistihlal kullu alamatin ta dullu alal hayat abin da ake cema istihlal duk alamar da take nuna yaro ya zo da rai to wannan istihlal ne ko da bai yi kuka ba inda ya motsa da ya shigo to duka wannan alama ce ta mi mai da suna ta ya zo da rai kenan zai yi mi kenan zai yi gado malai cewa an amru bin shu'aibin an karɓo daga amru dan shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa radiyallahu anhum Allah ya dada su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace laysa lil qatil min al mirathi shay'un wanda ya kisa baya da gadon komai wanda ya kisa baya da gadon komai rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya rawaito wannan hadisin wadara kutini imam dara kutini wa kawahu ibn abdulbar al-imam ibn abdulbar ya karfafa sa wa allahu an-nasa'i imam an-nasa'i yana ganin hadisi ne mai illa was-sawabu waqfuhu ala umar sai dai magana mafi inganci shine wannan hadisi mawqufi ne daga umar maganar umar ce amma mun san da akwai ka'ida malamai suke cewa yake da suna qaulus sahabi فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi yayi magana a cikin abin da asali ba babu ra'ayi a ciki za a dukan shi kawan manzon Allah ne yake an gane da kyau ko domin waye isa ya kore ma wani gado Allah da wa Allah da manzo ba ta yiwa sahabi ya kore ma wani gado in ba daga waye shi maganar ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabin zai faɗi maganar kuma sai a ce maganar laha hukumar rafi shi ake cema almarfu'u hukman hadisi wanda sahabi ya faɗe sa amma kuma kawai manzo Allah ne faɗe sa don saboda ba abu bane wanda ake ijtihadi a ciki wannan hadisi abin da yake nuna mana shine min mawani'il irthi yana daga cikin abin da suke hana cin gado shine alqatlu kisa an gane da kyau ko ka'ida ce suke cewa الميراث لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه gado ba zai tabbata ba sai in sharuɗansa sun cika kuma an rasa mawani mana abin da ke hana a ci gadon abin da ke hana a ci gado ana haɗe su a cikin ƙauluka ish laka rizqun ish laka rizqun kowanne harafi yana da ma'ana ish ainun wannan yana da kyau ku haddace wannan matsalar ka san da takan iyuwa ka cika dalilai na gado amma kuma dalilin wani abu ka ƙi zama magadi ainun shine adamul istihlal rishin shurawa idan jariri aka aihesa bai zo da rayuwa ba an gane ko shinun shine ashakku shine shakka an gane da kyau ko shine imam maliki cewa la yarithu ahadun illa bi yaqin babu wanda zai gado sai da yaqini sai da tabbat idan an samu shakka a cikin gado to ba a gadon dan abu ne mai hadari misalin shakka shine da da ma'aifi ne za su yi accident ko da ake zakuwa gaba ɗayan su sun mutu yanzu kuma ba a san wanne ne ya riga wani mutuwa ba an gane da kyau ko to gaba ɗayan su babu wanda zai gadon wani ba wanda zai gada wani don mi don shakka da ake da ba a san waye riga wani mutuwa ba amma da za a samu wata alama ko da minti ɗaya ne tsakani da aka zo sai aka isko shi ɗan shi uban ya tahi ɗan gashi yana motsawa shi ma sai ya tahi kenan yanzu ɗan zai wa zai ne zai gadi ma'aikinsa amma ma'aikin ba zai ne ba ba zai gadi ɗan nasa ba shine ashakku mace ce ta aihu ana zakuwa sai aka isko jariri a mace aka tambaye ta ya zo da rai an gane da kyau ko Allah ya saba yar duniya ba ce in yar duniya ce sai ta ce ya zo da rai ai sai da ma na bashi nono sannan sheka alhali ita kuma ta ba san ta aiye shi ba wannan shi ne kenan to kenan shi kenan ta ce a ita dai ba ta sani ba to shi kenan ba za a ba zai ci gado ba wannan shi ne kenan shinul ko laka lamun shine al-li'an shine la'anta me al-li'an shine matarka ta aihu kace dan nan ba naka bane in kace ba naka bane to za a zo ayi li'ani an gane ko wanda suratul nur ta yi bayani an gane da kyau ko to a wannan lokacin wannan dan da kace ba naka bane shikenan ba za ka yi gadon sa ba shi ma ba mi ba ba zai gadon ka ba ba zai gadon ka ba ko mai dukiyarsa ko sai dai daga baka ta cizon yatsa na gaba laka kafun shine alkufur wanda muka gani a can baya kahurci ko ikhtilafuddin laka rizqun ra'un shine arriqu bauta uba ne yake shi ba da shi da ne ya rasu daga cikin ɗiyansa akwai bawa to wannan bawan ba zai gado ba an gane da kyau ko kuma wannan shine ƙarshen adalci domin matsalar idan aka ba shi gado wa aka ba a ubangidansa aka ba domin shi bawa da shi da abunsa dun na wane ne dun na ubangidansa ne to shi yasa musulunci ce in dai kai bawa ne ma'aikinka ya rasu ba za a baka gado ba dan an baka kamar an yi ma sauran yan uwanka asara ne kenan kaka ji zahi laka rizqun ra'un riqqu zayun shine az-zina shine waladuz zina dan zina an gane da kyau ko idan ka samu ɗa ta hanyar zina ba za ka gade sa ba kuma ba zai gade ka ba amma ita uwa za ta mi za ta yi gadon sa kuma zai gade ta domin dama ana cewa ɗan uwa ne ɗan mace ne an gane ko wannan shine kenan rizqun sai qafun ko shine al-qatl shine shine babin mu kisa idan ka kashe wanda zaka gado to ba za ka yi gadon sa ba min babi man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaugawar abu kamin lokacin sa to za a masa uquba ta haramta masa shi wannan kaidar kuma ko ina tana shiga bil misali yattatihi al maqal an gane da kyau ko kana da wani wata bukata ce biro aiki ya maka yawa sai ka ce kai kayi azhar sai ka ce kai bari in hada da la'asar a lokacin azhar kai mi kai la'asar don saboda aiki da ke gare ka za a baka lada ba za a baka ba don me yasa don kayi abun kahin ne kahin lokacinsa kenan man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani wannan shine kenan kai ne saurayi kamin kai aure sai kai ma wata ciki ta aihu sai a haramta ma wannan dan kayi gaugawar samun da alhali lokacin samun dan bai ba man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani wannan shine kenan kenan a takaice gado shi kisa kala uku ne wasu malamai suna cewa kala biyu to ko dai uku aka ce duka gaba ɗaya sai na koma a kala biyu ne na farko shine qatlu al-amdi qatlu shibhu al-amdi sannan qatlu al-khata'i qatlu al-amdi shine kisan ganganci ka kashe mutum da gangan cikin kaso shi wannan a kai tsaye ba za ka yi gado ba kwata-kwata kuma sannan za a tsayar maka da ni za a tsayar maka da haddi na biyu shine qatlu shibhu al'amdi kisa mai kama da ganganci kisa mai kama da ganganci shi kuma ya ake gane sa shine ka bigi mutum da abun da mafirin shayin zato yana kashewa amma kai ba da niyyar kisansa ba ba da niyyar kashe shi kai ba an gane ko shi ne mai kama da ganganci misalin mi a misali ya maka layi sai ka ɗauki bindiga ka halbe shi ga daniyar ka halbe shi ga kafa an gane ko sai ka same shi ga zuciya an gane da kyau ko ni ban ma sanya za a gane da gangan kai kowa da gangan ba to wannan kun san yan hanafiya su ne ke da kwakwale-kwakwale shi yasa suka ce kai kala biyu ne dai an gane ko to amma wanga shi ma ma'akul ne to shi irin wannan shi ma ba za ka yi gado ba shi kuma yin babi saddi zari'a an gane ko don saboda kada wani ya yi kisa da gangan ya ce a ba da gangan ba ba da ni da ya kashe shi ya yi ba bambanci su shine shi wancan za a tsaida mishi da mi da haddi shi kuma wannan ba za a tsaida mishi haddi ba ta sai na uku shine qatlul khata'i kisa a cikin kuskure shine ka kashe mutum da abun da a asali baya kisa misali yaron ka ne yayi laihi sai kana bashi kashi da bulala an gane da kyau ko ko kuma kanan ka yayi laihi sai kake bashi kashi da bulala wajen kashin da kake bashi sai yayi sai ya rasu to a wannan lokacin in ma kana daga cikin wanda za su yi gadon sa kayi qatlul khata'i to hukuncin shine shi qatlul khata'i hukuncin shine za ka biya diya za ka ci gado amma ban da diyan nan da ka bada ba sa ana gane da kyau ba ban da diyan nan da ka bada yanzu misali in talaka ne ka kashe kuma dan uwanka ne akan kuskure ka kashe sa baya da komai irin kamar su salahuddin ne wanda ko jikka goma ba su da cikin aljihu an gane da kyau ko yanzu aka ce ka kuma raƙumi ɗari za ka bada ka ba da raƙumi ɗari to sai a ce to a kasa shi kago ma a ba shi rawar shi raƙumin ɗarin da ya kawo a raba ma sauran magada wannan jika goma me za ka samu a cikinta to shi ne kamar wannan shi ake ce ma musamman ake ce mashi da karin magana na hausa ba ga ƙoshi ga kwanan yunwa ko wannan shi ne kenan a takaice dai kisa abu ne wanda yake mai matukar hatsari wanda yin sa yana jawo a haramta wa mutum gado malici wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah ya da shi ya ce ban san wani lokaci ne ake tada sallah ba a kenzu ake tadawa to za mu tsaya anan dan saboda mu raba mu raba babin guda biyu da na so mu ida shi gaba ɗaya mai al'amari na rabon gado yana son a ɗan tai da ɗan tsantseni da ɗan sannu-sannu insha Allah kenan a nan za mu dakata insha Allah a sati na gaban in Allah ya kai mu za mu ji waɗanda ke gado daga cikin maza don ba mu zano su ba ko? jayyar sannan kun me sharuɗan gado sannan kun me rukunan gado sannan sai mu zo ga wasu matsaloli wanda suka ta'allaka da wasiya insha Allah kamar yadda muka faɗa muku katime murtazo ga ta kenan bayan ƙur'ani mun sa hudubar juma'a da muhadurori da wa'azi da shirin tarbiyyar yara da muka yi a sunna tv da kuma karatun littafin bulugul maram rabin hiyar da rabin littafin yana ciki sannan karatun littafin umdatul ahkam shi ma mun samu matsala ba mu samu su daga cikin darussa ba kenan in kun buɗa a kusa cikin darussa wanda babu su a ciki mun gayi akan cewa ba sai dawa bane ake yi wanda zai wanda yake so zai bada gudunmuwa ta jikka biyu ke sai ya amsa an gane da ke ko alhamdulillah mutane da yawa sun yanzu haka akwai wanda ma suka turo min daga buza akwai wanda daga tilaberi wani dan uwa ne da yake zaune a can duka sun turo a tura musu katin yamurkin inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah